سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marici na asabar talatin ga watan shawwal a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 20 daidai ga watan biyar a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin Kano yau insha Allah za mu darasi na 174 muna karatu cikin kitabur rada makon da ya gabata mun fara karatu cikin babi na 16 cikin wannan kitab din shine babu istihbabi nikahil bikri haka ne mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 930 daidai da haka za mu tashi hadisi mai lamba ta 931 haka ne ko? malai ce hadifu jabirin hadisin jabiru ɗan abdullahi Allah ya ƙara musu yadda ƙala ya ce kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yaƙi wannan yaƙin tabuka ne yaƙin da annabi ya fita ƙarshe a rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka anan Jabir bai faɗi sunan yaƙin ba amma Dr. Fa'ad Abdulbaki ya ce hiya ghazwatu Tabuk shine yaƙin Tabuka Jabir ya ce falamma kafalna yayin da muka dawo muna kan hanyar mu ta isowa Madina ta'ajjaltu ala ba'irin sai na gaggawar tahowa akan wani raƙumi ƙatufin tsoho falahika ni rakibun min khalfi ina cikin tafiya sai na ji wani mahayi ya riske ni ta bayana ma'ana sai na ji alamar ga wani nan yana tahowa a bayana to kalmar qatuf ana nufin raƙumin da ya gaji ko abin hawan da ya gaji don haka baya sauri ko dai sakamakon rashin lafiya ko tsufa da haka jabiru yake cewa ina tafiya akan raƙumi wanda ya gaji ko ya tsufa baya iya sauri kawai sai na ji wani ya zo ya cin mun ta bayana faltafattu sai na juya na waiga fa'iza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai na ga ashe manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana ya biyo ta bayana to wannan yana nuna maka tawaru'un annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana iya yin tafiya shi kadai ba irin yadda waɗansu manya yau ba inda za su ba sai an raka su dole ne sai akwai masu cewa gyara gaba masu cewa gyara baya sai masu take mai gaba sai masu take masa baya shi manzo Allah yana iya tafiyarsa shi kadai a inda baka tsammanin zaka ganshi sai ka ganshi kuma shi kadai ba dan rakiya wannan tawaru'u ne haka kai ma ya kamata hakimi kake dagaci kake kansila kake ciyaman kake dan majalisa ya zama kana da wayewa na kai tafiya kai kadai a cikin al'ummarka to amma hakan ba zai yi ba sai akwai kyakkyawar alaka sai akwai kyakkyawar dangantaka menene abin da yake sa shugaba ko babba ya rayu cikin al'umma shi kadai ba tare da ya damu wani ko an dame shi ba shine adalci menene abin da ya sa shugabanninmu a yau ba sa iya tafiya su kadai karancin adalcinsu ne sun bar talakawa cikin yunwa cikin fatara kuma alhalin kuɗin talakawan ne a hannunsu kuɗin da damu da su duk ɗaya muke a cikinsu amma sun azurta kansu da su mu sun ban mu cikin talauci to wannan zai sa su zama cikin tsoro ba za su samu kwanciyar hankali ba wannan zai sa dole ne in suna tafiya wani ya gansu sai ya cakume su saboda yana ganin kuɗinsa a jikinka kuma shi yana jin yunwa ya zai kyale ka ba zai kyale ka ba shi yasa lokacin da wani daga cikin manya-manyan sarakunan kafirai ya ji labarin sayyidina Umar da yadda Umar yake rayuwa ba wani takurawa Umar shi kadai yana shugaban kasar duk duniya da rana tsaka sai ya tafi gona ya kwanciyarsa ba mai gadi ba kowa kuma gonar ba a kewaye take ba dajin Allah a can yake baccin rana to su ka a wannan lokaci shugabannin kafirai suna cikin tsoro da firgici saboda zalunci da haka da ya ji labarin Umar sai ya ce ni ko sai na zo na ga waye Umar din nan ya taho tinkis tinkis tun daga ƙasar su ya zo Madina aka yi sa'a ya iso Madina da tsakar rana lokacin baccin rana sai tambaya ina shugaban ƙasa aka ce yana can bayan gari a gindin wata bishiyar mangwaro yana bacci ya ce shugaban ƙasa aka ce kwarai kuwa je ka gani ma wanda ya gaya masa ɗin ma ko irin damuwan nan to shikenan je ka gani kawai ya fita kuwa ya zaga ya je tarar da umar da yan rigarsa ya yi fulo da hannunsa yana bacci a ƙarƙashin bishiya iska tana ta kaɗa shi ba rayuwar da ta kai wannan hutawa fa ka ganka a cikin AC da me amma wallahi ba hutu ga jami'an tsaro ga kaza amma ba hutu domin shi hutu ba shine waɗannan na'urorin da za a tara maka ba ba shine kunna maka AC ko da yaushe ba hutu shine me hutun zuciya shi kuma hutun zuciya baya samuwa sai da kyakkyawar alaka da Allah sai da adalci da haka wannan kafiri da ya zo ya ga Umar a kwance ya yi shamin shamin yana baccinsa ba abin da ya dame shi sai ya girgiza kai ce cap ya ce hakamta fa'adilta fanimta ka shugabanci mutane kai musu adalci shi yasa suka baka kake bacci amma matuƙar za ka hana su samun more rayuwa da jin daɗin rayuwa ka tattare kuɗinsu ka sace kai da yayanka wallahi ba za ka yi bacci ba ko sun kyale ka shi Allah ba zai kyale ka ba da haka shugabanni musamman musulmi daga ciki a kwatanta don a samu hutun zuciya don a samu kwanciyar hankali to da haka wannan abin da sahabban annabi suka koyo daga gare shi kenan manzo Allah shi kadai in ana tafiya sai ya fita daga cikin ayari sai ya tafiya sa shi kadai to da haka wannan yana nuna maka tawaru'u na biyu yana nuna maka jarumtaka wani shugaban ko adali ne in ya san akwai magauta wanda daman ba yadda za a yi duniya ka zama babba kuma baka da magauta to amma duk da haka ba zai iya tafiya shi kadai ba saboda tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye a duniya kowane mugu shi yake so ya ga ya ga bayansa yana da magauta ba waje ba ciki kafiran duk duniya target ɗinsu shine annabi munafikai target ɗinsu shine annabi kai hatta kafiran aljanu target ɗinsu shine annabi to amma duk da haka jarumtakar manzo Allah da sadaukantakarsa tana sawa ya fita shi kadai ya tafiyarsa ba tare da kowa ba saboda me saboda yana da garantin cewa Allah zai kare shi yana da yaƙini da abin da Allah ya kaddara zai same shi shi zai same shi ubangiji ya ce wallahu ya asimuka minan nasi kuma ya ce fasa ya kafika humullahu Allah zai tsare ka daga mutane kuma Allah ya isan maka su to da haka wannan yana nuna jarumtaka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku da wannan gaba za ta koya mana shine irin tausayin annabi ga talakawansa duk inda kaga shugaba yana biyo bayan ayari ta baya to yana nuna yana gadin su ne da tsaronsu domin daman shi manzo Allah ɗabi'arsa shine idan za a yi tafiya daman ƴan leƙen asiri jami'an tsaro na farin kaya in suka ba shi labari to gaba fa akwai matsala akwai tsammanin waɗansu za su iya kawo hari ta gaba ko a ba shi labari to ta baya akwai matsala akwai tsammanin wasu za su iya kawo hari ta baya to in ta gaba ne sai annabi ya ce to ku biyo ni a baya ma'ana in barazanar ta taho ta gaba ta fara samun sa akan ta samu al'ummarsa in ta baya ake tsammanin wasu za su kawo hari da wargi sai ce ku yi gaba zan biyo ku a baya to kaga duk wannan yana nuna maka tausayin talakawansa amma mu yau shugabanninmu in suka san ta ƙasa akwai matsala sai su ce ku ku tafi ta ƙasa mu ma zo ta sama sai su hawa jirgi to wannan tausayi kenan ko kuwa wannan ba kishin talaka ba kenan ba tausayinsa ba kenan za su zo su yi muku hudu ba in abun barin siyasa ne sai dai a mutu amma su fa ba sa nan ƴaƴansu ba sa nan in suka ce sai dai a mutu suna nufin ku ƴaƴan talaka da ku da ku ku je ku mutu ku ne kajin banza amma su ko rayuwarsu tana da tsada to wannan yana daga cikin cin amanar al'umma da ha'inta al'umma to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hikimarsa na wani lokaci ya ce a tafiya taho daga baya saboda duk lokacin da ake tafiya a kar kuma ana yi tafiyar nan ana yada zango ana ci gaba da tafiya to dole wani sai ka samu ya yadda wani abu ko ya manta da wani abu to irin wannan tafiyar zaka samu wani ya dan yadda butarsa wani ya dan yadda jakar kudinsa wani ya dan yadda takalminsa bai sani ba to duk annabi in ya taho daga baya sai ya tattaro wa mutane sai ya kawo musu kayansu ai da kuka tashi kun bar kaza domin idan ya zo bayan an yi zango an wuce to sai ya bubbincika duk ko ina da ko ina ya yi shawagi duk abin da wani ya yarya ɗauko masa sai ya kawo masa to wannan shine kyakkyawan shugabanci a lokacin da ake faɗa irin wannan kar hankalinka da tunaninka kawai ya rinka hango masu mukaman gwamnati kai ma ka kalli kanka kai ma a gidanka shugaban ƙasa ne kai ma a rumfar kasuwarka shugaban ƙasa ne kai ma kana kwatanta adalcin saboda ka san laifin mu- talaka ko kuma shi talaka kullum kallo yake shi dan aljanna ne mai kuɗi shine dan wuta shi wanda bai da mukami kullum gani yake yi masu mukamai su ne yan wuta shi da bai hau ba shi dan aljanna ne a'a kowa da gwargwadon abin da Allah ya baka na kiwo kuma zai tambaye ka in matarka ɗaya ƴaƴanka biyu iya waɗannan za a tambaye ka in matanka biyu ƴaƴanka hudu iya wannan za a tambaye ka in kai mai unguwa ne za a tambaye ka unguwarka in ciyaman ne za a tambaye ka lokal gamman ɗinka in kowa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku akwai kiwon da aka bashi kuma sai an tambaye shi kai ko goro ne kai mai kwana a soro sai an tambaye ka akan kanka me kai wa kanka da kanka me kai wa kanka na tunani mai kyau me ka tanadar wa rayuwarka don ta zama rayuwa mai kyau shin ka banzatar da rayuwarka ka banzatar da tunaninka ka banzatar da lokutanka ka bi samartaka da rudin zamani ka zama dan kwaya a madadin ka zama mahaddacin qur'ani a madadin ka zama dan zamani mai ilimin zamani a madadin ka zama saurayi mai kishin kai mai neman na kai domin duk waɗanda suka zama irin waɗannan ba fin kaskai ba ‘ya'ya ne kamar yadda kake ɗa saitawa suka yi Allah ya taimake su kai ma in ka saita zai taimake ka shi yasa zaka ga wani saurayin tare kuka taso da shi amma in Allah ya maka wata ni'imar rayuwa ya kusanto kusa da kai sai ya rantse da Qur'ani da Attaura da Zabura kan abokinka ne ba a yadda ba saboda sai a gani zan da kai masa da yawa Allah ya ji kan malamin mu malam Jafar ya sha gaya mana yace akwai abokaina da yawa wanda yanzu tare muka tashi da su in suka zo inda nake sai sun rantse cewa abokaina ne a rinka kaiwa ne abokinka ne saboda wasu sun yi wasa da rayuwarsu sun yi wasa da damarsu in ba ku manta ba wata rana yana faɗa a tafsirinsa na maiduguri ya ce akwai mutanen da da yawa lokacin da yake karatu ya yi musu wanki da guga amma yau suna zaune a gabansa suna kallonsa yana kallonsu shi ya san ya yi bauta a ƙarƙashinsu ko ya yi musu yarinta amma ya kuma gashi shi akan kujera su a ƙasa to rayuwa kenan in ka shirya ta sai Allah ya taimake ka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ya ce duk wanda ya kokari na ya ga ya kai ga gaci ya saita wa rayuwarsa to mu kuma za mu taimake shi Allah ka taimake mu to da haka dai Jabir ya ce sai manzo Allah ya riske ni ta baya ina waigawa sai naga ashe shine kala sai ce ma ya yu'jiluka menene abin da yasa kake ta ƙoƙarin kai gaggawa amma gaggawar ta ƙiwa ma'ana ya zama ya mai da kai a baya a baya kenan qultu sai na ce inni hadithu ahadin bi ursin ya ma'aikin Allah ai ban dade da tarewa ba ango ne ango ne kuma amma ya fita ya raka annabi yaki kaga jarumta ya ba amarya a gida to amma yanzu za a dawo gida kuma yana ta ƙoƙarin ya sauri ya zo gidan kuma saurin kyakiwa domin abin hawa yana ta bashi matsala to shine annabi yake tambayarsa kala sai manzo Allah yace da shi fa bikran tazawwajta am sayyiban a ango ne kai Jabir to budurwa ka aura ko bazawara mahalli shahid kenan ko da mun magana ake akan mustahabbancin auren budurwa shine abin da babun yake karantarwa to da haka manzo Allah ya tambaye shi kai Jabir to budurwa ka aura ko bazawara qultu sai nace in ji Jabir bal sayyiban a'a ya ma'aikin Allah ba zawara na aura kala sai annabi yace da shi fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka kai ina ma dai budurwa ka aura tai ma wasa kai mata wasa duk bayani akan wannan ya gabata a darasin baya kala sai Jabir yace falamma qadimna yayin da muka iso Madina bayan mun yi wannan tattaunawa da annabi akan hanya sai ce zahabna linadkhula mun zo gab da za mu shiga ƙofar gari faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da tawagar matafiya ayari kenan ya ce amhilu ku ɗan jira kar ku yi gaggawar shiga gari an dawo da marece da yamma yamma sai annabi ya ce ku ɗan jira kar ku yi saurin shiga gari ku ɗan tsaya a unguwannin wajen gari farkon ƙofar shiga gari hikimar hakan ma'aurata waɗanda suke da mata magidanta kenan waɗanda suke da iyali to dan labari ya isa gari cewa ga annabi nan fa sun dawo to duk wanda matarsa ta san cewa daman ya raka annabi wannan tafiyar to da ta ji an ce annabi ya dawo ta san da mijinta aka dawo to in kwa da mijinta aka dawo yanzu za ta yi sauri ta kintsa in akwai ragowar wanke-wanke da bata yi a gida ba za ta yi sauri ta yi in akwai yaran da bata yi wanka ba za ta yi sauri ta wanke su in akwai gadon da bata shirya shi ta kintsa shi ba za ta kintsa ita kanta ta yi wanka in ta taje kai bata kitso ba ta kitsa to wannan shine hikima domin kun san a wancan lokacin babu waya ballantana ka gaya wa matarka gani nan nan da minti biyar zan shigo dan ana so duk lokacin da mai gida yayi tafiya to kada ya faɗo wa iyalansa ba tare da sun sani ba aƙalla kan ka iso gida da awa ɗaya ne awa biyu ka ce ga mu nan in so samu ne ma yanzu a zamanance in daga abuja ne za ka taho in a ƙasa ne ta mota da kun taso daga tasha ka ce to ga mu nan mun taso ta yi ma addu'a kuma ta fara shirin tahowa tarbakka in a jirgi ne da kun shiga jirgi ka bugo waya to ga mu nan mun shigo mun taso ai mana addu'a nan da minti 45 za mu sauka to amma a da can da yake babu wayar to wannan ita ce dabarar da annabi yake in an dawo sai ya ki shiga gari sai ya ce a tsaya a wajen gari in an tsaya a wajen gari to labari zai isa cewa ai annabi ya dawo to duk matar da ta ji labari annabi ya dawo sai ta hau kintsawa da shiryawa domin ta san da mijinta aka yi tafiyar don haka shi ma ya dawo wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya shigo garin sai ya zarce masallacinsa da ya shiga masallaci sai ya salla raka'a biyu sai ya bada jakarsa sai a kai gida to ita jakar da, da matansa sun gani to sun san ya dawo to su kuma sun sani in ya dawo ya shiga masallacin nan yakan ba su kamar minti talatin ko awa ɗaya to sannan kuma sai ya shigo gida to wannan shine abin da sunna ta koyar kuma wannan yana taimakawa wajen zaman lafiya da iyali domin sau da dama ita mace da kake gani ba wai sai mace ba ko kai namijin ne in ka san ana lura da kai ranar da ka san mai lura da kai din baya nan sai ka yi me sai ka dan yi sakaci wannan ɗabi'a ce ta dan adam to ballantana su iyayenmu mata daman suna da rauni zaka ga kullum idan mijinta yana nan da jambakinta ya dan goge za ta yi sauri ta tisa da kwallinta ya dan goge za ta yi sauri ta tisa da ta yi alwala za ta yi sauri ta sake shafa mai don fuskar ta ci gaba da kyalli dan kai ne fa to amma in ta san baka nan musamman ana zafin nan ita ma sai ta dan kyale sai ta tube rigarta sai ta yi daurin kirji to wata matar in ka kuskura ka shigo mata haka da daurin kirjin nan sai ka dauka kakarka ta uku ce dan rigija rigija za ka ganta shi yasa iyayenmu mata masu hikima suna faɗa kada mace ta yadda mijinta ya rinka riga ta tashi daga bacci kuma kada ta yadda mijinta ya rinka riga ta yin bacci kun gane wannan karatun saboda in dai ka riga mutum tashi daga bacci ka gan shi yana bacci to za ka ga muninsa dan wata matuƙar ka ganta tana bacci to sai ka ɗauka wata kura ce aka gama wasa da ita aka to shi yasa gwanda ka bari gwanda ta yi ƙoƙari ta jira kai ka riga ta ta riga ka tashi daga bacci duk baccin da take ji in ya so in ka shirya ka fita ta dawo ta ina ta to haka nan mace mai wayo ba ta fara bacci mijinta bai dawo gida ba aiki fara bacci mijinki bai dawo gida ba alama ce ta rashin damuwa da rashin kulawa ya tafi nemo miki abinci a wannan rayuwar mai garari amma ba kya damuwa da ya dawo lafiya ya kamata ki hana idan ki bacci ki jira har ki ga shigowarsa wannan zai nuna damuwa da shi sannan zai zo ya ganki cikin kyakkyawan kama amma in ya shigo ya tarar kin riga kin fara bacci ko da kin yi kwalliya gwaggwaran ya yi can awauran ya tuntsira can dan kwalin ya fice can jambakin duk ya sharbe ya dawo kumatu to sai ki ga ganin da zai miki ba zai burge shi ba ba zai ba shi sha'awa ba da haka wannan yana daga cikin uzuri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa mata dan dai a zauna lafiya an gane ko to da haka manzo Allah yace da sauran sahabbai amhilu ku ba a sannu a sannu kar ku yi gaggawar shida- shiga hatta ta dukulu lailan ku bari kwa shiga bayan dare yayi ma'ana kun zo da maraice to kar ku yi saurin isa cikin ge- gari ku jira tukuna sai dare yayi rana ta faɗi sannan sai ku shiga ai isha'an ku shiga lokacin isha likai tamta shidal sha'isa dan matar da ta tsefa kai bata taje ba ta taje ta gyara gashin dan mijinta ya zo ya ganta da kyakkyawar kama wa tastahiddal maghiba kuma matar da mijinta baya nan ta kintsa masa ta shirya masa ta yi aski al istihdad shine aske wajajen da shari'a ta yi umarni da a aske inda gashi yake fita a jikin dan adam kamar hamata kamar gaba wannan cire gashin waɗannan wajajen sunna ce tsabta ce kuma koyi ne da annabawa sa'id ibn al-musayyib da wasu daga cikin malamai suka ce su ne abin da Allah ya umarci annabi Ibrahim da su kuma yayi shine Allah ya ce wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a wata ayar wa ibrahima allazi waffa Allah ya umarci Ibrahim da waɗansu abubuwa kuma ya cika su daga ciki suka ce akwai aske gashin eh, eh, abin nan hamata da gashin gaba da datse gashin baki an gane ko da yanke akaifa da yin kaciya da sauransu domin annabi ibrahim da girmansa allah ya sa yawa kansa da kansa kaciya a wani kaulin yana shekara tamanin yawa kansa kaciya a wani kaulin yana shekara ɗari yawa kansa kaciya to da haka dai wannan shine ma'anar istihdad da manzo Allah ya ce wa tastahidda al-maghibatu al-maghiba wanda mijinta baya nan wanda mijinta ya tafiya imra'atun maghiba ay allati ghaba anha zawjuha daka wa fi hadha alhadisi annahu qala a cikin ruwayoyin wannan hadisi duk da anan an kawo shi a takaice annabi yace da Jabiru lokacin da zai shiga gidansa yace alkaisal kaisa ya Jabir to ayi himma ayi ƙwazo kuma ya Jabir ma'ana annabi yana zolayarsa sannan yana ƙarfafa masa gwiwa asalin kalmar alkaisu a larabci ma'ana ka jajirce ka dage ka yi ƙwazo wajen biyan buƙatar matar ka iya biyan buƙata ta auratayya don ku samu ƙaruwar aure an gane ko to kaga wannan kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗe ta ga sahabbansa na farko a ciki akwai raha wanda daman yana daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba jagora kuma mai kwarjini wanda mutanensa suke girmama shi sama da girmama dukkanin wani shugaba da ake a duniya amma yana raha da sahabbansa yakan sakan musu fuska yakan zolaye su yakan yi fara'a da su to da haka cikin irin wannan ɗabi'a ta sa sallallahu alaihi wasallam shine yake gaya wa Jabir haka to sai kuma ai kwazo sai a dage ma'ana ka dage wajen biya wa matarka sha'awa wajen saduwa da ita da sauke nauyin wannan dan kuma a samu zuri'a dan a samu ƴaƴaye wanda wannan yana daga cikin manufofin aure shi yasa a wani hadisi annabi yace tazawwajul wadudal waluda ku auri matar da take matuƙar son ku kuke matuƙar santa kuma wacce kuke zaton za ta haihu domin me shi auren na daga cikin manufofinsa me dan a haihu kai ma haifarka akai kai ma ka haifa kai ma iyayenka suna farin ciki da sun haife ka kai ma ka haifi 'ya'yan da za ka yi farin ciki da ka samu an gane ko kuma dan manzo Allah zai yi alfahari da yawan al'ummarsa ga sauran annabawa a ranar alkiyama mali ce mai ruwa ya ce ya'ani alwalada da annabi ya ce da shi alkaisa alkaisa ya jabir mana ka yi ƙwazo ka yi ƙoƙari don ka samu ɗa aka raja bukhari imam bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabun nika babu ɗalabil waladi hadisi mai lamba ta ɗari tara da talatin da biyu hadisu jabir bin abdullah shi ma dai hadisin jabir ɗan abdullah wannan dai hadisin da muke karantawa sai dai da ruwayoyi mabambanta ƙala jabiru ya ce kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwa na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin a waccan ruwayar fi ghazwatin a wannan kuma fi ghazatin da ghazwatin da ghazatin duk abu ɗaya ne to kaga wannan yana daga cikin hikimar kawo hadisai da ruwayoyi mabambanta saboda kai mai sauraro za a kare ka da vocabulary ma'ana ɗaiɗaikun kalmomi na larabci za su ƙaru a cikin asusunka na tara kalmomi a can ka ji an faɗi kalma kaza a nan kuma sai a faɗi wata ba ita ba amma duk ma'anarsu ɗaya an gane ko to da a can an ce gazuwa a nan kuma an ce gazatin can bil wawi nan kuma bil alifi ghazwatin nan kuma gazatin jabir ya ce fa abu abi jamali sai raƙumi na yayi laƙaƙi da ni yayi min nauyin jiki ya ƙi tafiya to kaga a can sai ya ce ala ba'irin ƙatsufin can ƙatsufin a nan shine abu da'a yayi laƙaƙi da ni yayi nauyin jiki da ni ya ƙi min sauri to a can an kawo sifa a nan kuma sai aka kawo mai aiki abu da'a can kuma katuf katuf sifa ce ba irin katufin kaga sifa da mausuf amma abu da'a bi jamali to abu da'a kaga aiki ne fi'ili ne jamali shine fa'ili to sannan a can an ce ba'ir nan kuma an ce jamal kaga ya nuna da jamal da ba'ir duk abu ɗaya ne an gane ko balma akwai wani ibil ibil da iblu da jamalu da ba'iru duk abu ɗaya ne wa a'aya kuma ya gajiya kamar ba zai kai ba fa'ata alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo gare ni to kaga a can ya faɗi yadda annabin ya zo gare shi shine kawai sai ya ji wani yana tahowa ta baya da ya waiga sai ga ashe annabi ne sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce faqala jabiru sai manzo Allah ya ce Jabir ne fa qultu na'am sai na ce eh ni ne ya ma'aikin Allah kala sai ce ma sha'anuka me ke damun ka duk mutane sun tafi sun bakka a baya a baya Jabir ya ce qultu sai na ce da shi abta alayya jamali wa aya raƙumi na ne yake laƙaƙi da ni kuma ya gajiya fatakallabtu shi yasa aka bar ni a baya a baya fa nazala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka daga kan nasa abin hawan ya hajunuhu bi mihjanihi sai ya rinka zunguro min raƙumin nawa da kwagirinsa mihjan shine asa mahaniyatul ra'si sanda mai lankwashashshen kai da Hausa sunanta me kwagiri to manzo Allah yana rike kwagiri shi rike kwagiri ba wai tsufa bane yake sawa domin manzo Allah bai yi tsufan da sai ya rike kwagiri ba a duniya wannan yana daga cikin karamcin da Allah ya yi masa domin kamar yadda dukkanin malamai sukan faɗa yana daga cikin morewa da burgewa duniya Allah ya ɗauke ka daga cikinta ba ta gaji da kai ba ana son ka ka batta amma sai ka kai lokacin da 'ya'yanka kawai fitowa ne ba za su yi su faɗa ba dama dai baba mutuwa yi ka gaji ka ta kwarkwashe ka ne musu rigima tsufa komai sai sun ma duk ka dame su to irin wannan mutuwar mutanen kwarai ba sa santa kuma Allah baya wa annabawa irin wannan annabawa suna tsaka da sharafinsu ake ɗauke su to haka da yawa daga cikin malaman addini wanda suke 'yan gwagwarmaya za ka ga ba sa tsufa suke mutuwa suna da ƙarancin shekarunsu duniya tana son su ana yayin su sai Allah ya ɗauke su wannan shine burgewa duniya amma saboda tsabar son rayuwa ka ce sai ka kai shekara kaza wani shehi an ce yayi roƙo kada Allah ya kashe shi wai sai ya kai shekara casa'in kuma yau yana daga cikin shehunan fa da ake ganin shi ma Allah ne ƙarai kuwa wani ɗan ɗariƙa na ji yake mai da martani da habaici gare shi saboda ba ɗariƙarsu ɗaya ba ya ce da kuke cewa wani shehi shehi shehi in ya faɗi abu sai ya faru ya roƙi tsawon rai ma Allah bai bashi ba cayi Allah kar ya kashe shi a cikin waƙoƙinsa sai ya kai casa'in amma ko casa'in ɗin bai ji ƙanshinta ba aka ɗauke shi to cewa ka roƙi sai ka yi tsawon rai me za ka yi da ita ka cika da imani shine buri walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila ko kai dubu ka ƙara dubu bayan dubu dubu sai ta cika shi yasa annabi Musa da mala'ikan mutuwa ya zo mai Allah ya ce gwada shi ka gani in ka ce baya son mutuwa je ka ce wa Musa ya rufe hannunsa a bayan sa bijimin sa ya ɗauki hannunsa ya ɗora a wajen idan ya ɗora hannun a wajen a shata inda hannun ya rufe in an ɗaga hannun a irga iya gashin da hannun ya rufe kasan gashin malala gashin tunkiya ne yace to adadin shekarun mun bashi domin mala'ikan mutuwa ne yazo zai ɗauki ran annabi Musa babu notice su annabawa Allah ya sa musu ka'ida mala'ika mutuwa baya zuwa musu sai da notice to sai Allah yake so ya gwada wani abu ya faru tsakanin annabi Musa da mala'ikan mutuwa saboda Musa baya karɓar wargi Musa yana daga cikin annabawa masu zafi zafi ne da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi da zafi shi yasa ya kwatanta sayyidina Umar da shi da shi da annabi Nuhu suna da zafi ko addu'o'in su ka karanta zaka ji addu'o'in da zafi wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilika rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim wannan addu'a ce mai zafi yanzu a fassara maka ita ko kalmomin kaji ba a fassara ba za ka ji suna da kaushi rabbana dimis washdud ai akwai zafi a wannan kalmomin to haka nuhu yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir to da haka shi yasa manzo Allah ya kalla sayyidina Umar yace zuciyarka tayi kama da ta Nuhu da ta Musa suna da zafi to da haka mala'ikan mutuwa sai ya zo wa annabi Musa ba notice ya yi sallama da annabi Musa annabi Musa ya fito yana ganin sa a sifa ta mutum saurayi yace zuwa ne in dauki ranka yanzu da Allah ka gwada kai ka fito kofar gidanka an yi sallama da kai kawai sai ka ga wani saurayi yace zuwa ne in kashe ka in lusari ne kai sai ka hau me ba shi hakuri ta za ka yi to shikenan mu tafi tare mu je zuwa mahaukaci ya kura ni da kai mu buga wanda ya riga wani ɗayan ya biyo bayan ɗayan haka sai na annabi Musa yana jin wannan magana daga bakin mala'ikan mutuwa shi Allah bai gaya masa ba kawai ya cire hannu ya sharare shi da bari pow bisa ga ka'idar da bature ya ce kill you a killer before he kill you da haka annabi Musa ya gaura masa mari marin sai da ya sa idan sa ya fita yo Musa kutubo yake a mutu one below seven die ne fa wakazahu Musa fa qada alai kutubo yake kisa to mala'ikan mutuwa sai ya koma wajen Allah ya ce ya ubangiji ka tura ni zuwa ga bawan da baya son mutuwa ya ce a ba kai masa adalci ba yana son mutuwa ai annabawa ba su da masoyi sama da wa Allah shi kuma duk masoyi burinsa ya gamu da wa masoyinsa shi kuma Allah ba yadda za ka gamu da shi in ba mutuwa kai ba shi yasa yahuda da suka cika bakin suka cika duniya da surutu su ne masoyan Allah sai Allah ce ka ce musu inda gaske ne su yi burin mutuwa qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut ku yahudawa da kuke cikawa mutane baki cewa ku masoyan Allah ne ku Allah ya fi so nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu in da gaske ne ku Allah yake so kuma kuma kuna son sa to ku burin mutuwa mun dan hadu Allah ce walan yatamannahu abadan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahi ba za su taba burin mutuwa ba saboda ba su taki gaskiya ba shi mugu mai mummunan aiki baya son mutuwa to amma yana daga cikin abin da yake sauƙaƙa maka tsoranta da firgicinta shine ƙoƙarin kwatanta daidai ba wani ɗan adam da zai zama mutumin ɗari bisa ɗari amma duk yadda kirkinka ya zama sittin cikin ɗari to sai ka ji tsoron mutuwa ya ragu a zuciyarka ballantana kirkinka ya kai saba'in cikin ɗari amma kana kirki talatin cikin ɗari saba'in ɗan iska ne kai ya za ku shirya da mutuwa ya za ka ba za ka ji tsoronta ba da wata cuta ta kama ka kafurgice can a soka ma allura can a sa ma ciyo can a sa ma kaza duk kana ganin wai zaka shallake wallahi ba za ka shallake ba sai ka tafi sai dai lokacin ka bai ba ya rage maka ka shirya ko kai ka shirya babban shirin ta kuwa shine ka jaddada imanin ka da Allah kuma kullun ka rinka tattalan imanin ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun to da haka da mala'ikan mutuwa yace annabi Musa baya son mutuwa sai Allah ya ce ba haka bane bari in gwada maka in baya son mutuwa ne ai da zaka gani da haka kace Allah ya gaya wa annabi Musa cewa to ga mala'ikan mutuwa nan zai zo shikenan sai yanzu annabi Musa sai ya shirya sai gashi ya dawo sai ya ce to yanzu Allah ya turo ni ya ce kuma in gaya ma ka ɗau hannunka ka ɗora akan bayan bijimin sa inda hannunka ya rufe a shata wajen idan ka ɗauke hannun a irga gashin da hannun naka ya rufe adadin gashin an ƙara maka shekaru da shi aƙalla ka ce wajen shekara dubu ɗari biyu sai annabi musa ya ce a tafiya wajen allah zan tsaya shekara dubu ɗari biyu in yi mai a duniyar wacce tsaya ake ce a duniyar ya ce yanzu yanzu nake so ba na son ko kimtawar ido sai allah ya ce to ka gani ko bayina ba sa kin gamuwa da ni ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za a- ana zabga yakin uhudu shi yana cin dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai abin da ya rage muku fa shiga aljanna shine kawai ku yi shahada sai wannan sahabi ya ce ya ma'aikin Allah yanzu tsakani na da aljanna in gama cin wannan dabinan kawai in yi shahada annabi ya ce kwarai ku ya ce to wallahi ni fa ba zan iya gama cin wannan dabinan ba ɓata lokaci ne sai ya jifa da dabinan sai shiga fagen daga ana kashe shi ko sai aljanna to wannan shine imani to da haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da ɗabi'a mai zafi kuma tare da haka baya tsoron mutuwa saboda mutuwa gamuwa da masoyi ce amma wani shehi ya ta addu'a Allah ka bani tsawon rai Allah ka bani tsawon rai to ai me ai ta karɓar sadaka ai ta tara hadaya daga muridai kai ta bautar da mutane wannan zalunci ne inda shi yake bayarwa ba zai so ya tsawon ran ba amma da ke karɓa yake yi ya shiga waccan ƙasa ya karɓa ya shiga waccan ya karɓa ya je can ya tara tururuwa sarkin jido da haka wannan yana sa alamar tambaya akan walittakarsa kun san ana gane waliyin Allah ne in an ɗauko an yi sikirinin ɗinsa akan ayoyin ƙur'ani da hadisai ga halayyar mutanen ƙwarai sai ka kalle shi ka kalli halayyar in yayi daidai shi kenan waliyullahi ne amma duk rawaninsa duk yawan mabiyansa ba zai kai ba zai taba kai shi dan followers ba fa wallahi ba zai taba kai shi dan followers ba to da ka dauko shi ka auna shi da ayoyin ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun in awliya'uhu illa almuttaqun الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم dukka gwada shi bai ci sikirinin ba to sai ka san a ina walittakar tasa ta fito a ɗaya ɓangaren ne a hannun hagu inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana da'ifa a can ya fito ba a nan ba to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karrama shi da dukkanin karamomi na daga ciki ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya takwarkwashe ba da haka da aka ce annabi ya sauka yana zungurar jakin a raƙumin jabiru da kwagiri kar ka ɗauka kwagiri ne irin na tsufa a'a kwagiri ne na girma na isa yanzu za ka ga officers ko sojoji janar janar ko kuma aiji aiji na 'yan sanda ko makamancin haka za ga suna riƙe mai wata 'yan sanda a hannu ta tsufa ce ta mece ce ta isa ce ta nuna umarni da haka ba zala duk inda ka ji an ce ya riƙe sanda ba sandar tsufa ba ce sandar isa ce sandar girma ce daga nan ne wa'annan suka kwaikwayo duk babba sai ka ga yana da 'yan wata sanda a hannunsa musamman idan za a fita filin daga don wannan tafiyar shi kansa annabi ta yaƙi ce da haka yana riƙe da me sanda ta ba da umarni da sauransu da haka manzo Allah ya sauka dan ya nuna karama ta annabta mu'jiza ta annabta ya zunguru wannan raƙumi ta baya da wannan sanda kwagiri thumma qala sannan sai ya ce da Jabir irkab hau Jabir ya ce fara kibtu sai na hau faqad ra'aituhu akuffahu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jabir ya ce nan da nan sai raƙumin nan ya canja sai dawo saurayi in garma ya ce sai gani ina jan ragamarsa ina hana shi kada ya wuce annabi saboda ai akwai kunya raƙumin ya kasa annabin ya tayan maka shi sannan kuma kai sukuwa ka wuce shi kamar kai ne kuna tafiya da mutum fa batirinka ya lalace a mota sai ya saukai kara maka motarsa sai kai barbarar batir kuma bayan an yi barbarar batir ɗin motarka ta tashi kuma sai kai bum bum sai ka bashi hayaki ka wuce to gaba idan batirinka ya mutu kayi tsammanin zai tsaya a ba zai tsaya ba ya bakka da kayanka da aka jabir ya ce sai gani ina tsayar da raƙumin ina ja masa ragama ina masa abin nan ina rirrike shi da hana shi ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai girmamawa sahabbai gawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in za ka yi tafiya da babba ba shi ya wuce gaba an gane ko sai dai in shi ne ya ce maka wuce to in shi ya ce maka wuce sai ka bi umarninsa amma kuna tafiya da babba to a rinka ganin ka baya da baya ko akan abin hawa ne an gane ko kala sai annabi ya ce da jabiru tazawwajta a can annabi ya tambayi jabir me yasa kake gaggawar tafiya kuma gaggawar ta kiwa sai ce ai ban dade da aure bane kaga ba boye boye iyali suna jira na a gida ya ma'aikin Allah so nake in sauri in koma gida shi yasa zaka ga ko tashi akai a kasuwa da saurin gwauro da saurin mai mata ba ɗaya bane gwauro wani sai yan bijilanti sun ce a fita sai an rinka hura ma'usur saboda bai aje ba ba aje shi ba ba ɗa ba ɗan akuya amma mai mata kam da la'asar ta ya fara duba agogo ya mata alkawari biyar zai daman biya ta wajen masu kaza gashashiyar kaza ya siya to kar ta ƙare shine nan ya dan yi kwaskwari ma nan ya dan wanke nan dan ai sauri a tafi gida to wannan ɗabi'a ce ta dan adam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan ana bambanta tsakanin ma'aurata da wanda ba su da aure a cikin su ta wannan fuska to a wannan ruwayar ba a faɗi cewa annabi ne ya tambayi jabir ba kawai sai aka nuna jabir ne yake ba annabi labari in ka hada da wannan ruwaya da waccan ma'anar za ta fito maka fili annabi ne ya tambaye shi shi kuma sai ya amsa da haka yace tazawwajta aure kai jabir yace qultu na'am eh aure nayi kala sai annabi yace da shi bikran am sayyiban budurwa ko bazawara mahallin shahid kenan jabir ya ce kultu sai na ce bal sayyiban a'a ba zawara na aura kala sai manzo Allah ya ce afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka ina ma dai budurwa ce tai maka wasa kai mata wasa kultu jabir sai ya ce inna li akhawatin ina da ƴan uwa mata da yawa ne kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata kamar yadda ruwaya ta nuna ko dai bakwai ko tara ‘yan mata wanda mahaifinsa ya mutu ya ban masa su kuma ya masa wasiya da ya kula da su. fa ahabbtu an atazawwaja imra'a sai na so in auri macen da tajma'uhunna wa tamshutuhunna wacce za ta haɗa min kansu kuma ta rinka sa su suna yin kitso akai-akai ma'ana dai za ta kula da tarbiyyarsu kuma ta kula da tsaftarsu wa taqumu alaihinna kuma ta rinka ɗora su akan turba madaidaiciya kala sai annabi ya ce da shi amma innaka qadimun a wata ruwaya kaga annabi ya masa addu'a to Allah ya maka albarka Allah ya haɗa kanku Allah ya kaza Allah ya kaza to amma nan sai annabi ya ce amma innaka qadimun to Jabir ka sani gashi ka taho zaka koma gida fa idza qadimta idan ka isa gida fal kaisal kaisa kayi kwazo kayi kwazo wajen ka sauke haƙƙin iyali ta biyan buƙatar saduwa dan a samu ɗa ko dan a samu zuri'a thumma qala sannan sai annabi ya ce da shi atabi'u jamalaka to yanzu raƙumin naka za ka siyan min da shi ne ma'ana annan annabi sallallahu alaihi wasallam so yake wa jabiru kyauta kamar yadda wasu malamai suka faɗa to amma baya so ya kashe masa zuciya an gane ko manya in suna so su yi maka kyauta wani lokaci ba sa ɗauko kuɗin kawai su baka sai sun haɗa ka da wani aiki domin ka ɗauki kuɗi ka rinka ba mutum babu siɗi ba saɗaɗa yana kashe masa me zuciya amma sashi wani aiki ko ɗan yaya to zuciyarsa ba za ta mutu ba ai kashi in ya dawo ka ce rike canjin aƙalla ya motsa sannan ya samu a madadin kawai yana zaune ya gaya kuɗin suna shigowa to waɗansu malamai suka ce wannan ita ce hikima wasu malamai suka ce a'a ya halatta annabi ya ciniki da kowa kuma ya halatta kowa ya ciniki da annabi ba laifi ba ne ka yi ciniki da annabi amma yanzu za ka ga akwai shehunan da ba a ciniki da su ba na taɓa ba ku labari ba wani ɗan ƙwadago ya je gidan shehinsa ya wuni fa yana aiki sai da aka gama aiki sai shehin ya ce to wani mi maka addu'a ko mu biya ka lada ya ce ala gawa tawala a haɗa mun biyan to wanne ne baka so addu'a ce baka so ko kuɗin ko wanne abin so ne ya ce a haɗa masa biyun sai shehi ya ce a ba ma haɗa biyun sai dai ɗaya sai ya ce to a bani kuɗi na in ya so a tsina to ga gaskiya kawai wayan ka cuci mutum ka ce wani za ka yi masa addu'a haɗa masa biyun man in ka haɗa masa biyun me ya rage ka ai girman ma kenan ba ma saboda dole sai an ci da gumin mutane to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana halatta kai ciniki da shi wani sai ya ce ba za a yi ciniki da annabi ba wannan jahilci ne ana ciniki da annabi annabi yana siya ana siyar masa yana siyarwa ana siya yana karɓar canji yana tayawa ana sallamawa yana tayawa a ce ba a sallamar ba yana cin bashi an- yana biyan bashi annabta ba ta mai da mutum ya zama cima zaune ballantana malinta amma yau da yawa mutane da sunan malinta sun zama me cima zaune shi yasa ma wasu suke ganin malamai cima zaune ne saboda wasu sun bata wasu a'a malinta ba cima zaune ba ne malami mutum ne kamar kowa ya je kasuwa ya sana'a ya yi aikin gwamnati a biya shi albashi ya yi business ya yi duk abin da ake yi na halal don a samu rufin asiri daidai ne in ya yi sai Allah ya haɗa masa mutunci biyu ga mutuncin malinta ga mutuncin mai sana'a ga mutuncin sana'a to amma rashin haka asali tunani ne na kafirai kafirai ne suke nuna wa malaman su kar ku yi sana'a ya za a yi kuna malamai kuma ku yi sana'a shi yasa ma da annabawa suka zo cikin challenging din da kafirai suka yi musu me yasa za ku rinka sana'a mali hazar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq dan me wannan annabi zai rinka kai kawo a kasuwanni yau da shi za a ci badume gobe a ci lahadin makoli jiba a ci kaza jiba a ci kaza ya zai ya zama annabi da haka wai su suna ganin annabta ba za ta yi da haka ba sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira ubangiji yace ba mu taba aiko wani annabi kafin ka ba face yana cin abinci kuma yana neman na kansa yana hada-hadar kasuwanci manzo Allah tun yana shekara bakwai iyayensa suka dora shi akan harkar kasuwanci ku karanta sira tafiyarsa da aka yi da shi zuwa sham da babbansa abu talib da bahira ya fito ya ba abu talib shawara ka mai da shi gida kasuwanci aka tafi koya masa da ya girma ya balaga kuma aka ɗora shi a kai tun ana zuwa da shi ya dawo shi da kansa yake zuwa wannan ya rage wani abu a cikin annabtarsa sai ƙara masa kima da daraja da martaba domin duk mutumin da yake da abin hannunsa to yana kare mutuncinsa daga duk wasu kalubale na rayuwa ba zai zama yaron 'yan siyasa ba in malami ne ba zai zama mai bin son zuciyar mawadata ba in sun masa fatawa sai abin da suke so zai gaya musu saboda in yi fatawa mai tsauri to kyauta ba za ta zo ba amma in kana da cin gashin kanka to kowane ɗan siyasa za ka iya gamuwa da shi gadaga ko ba haka ba ba ka jiran wani albashi daga aljihu- daga wajensa a'a kana da gashin kanka kana da sana'arka kana da dogaro da kai da haka shi yasa in fatawa ta zo abin da ka gani a ƙur'ani ko hadisi za ka faɗa ba shakka kuwa ko ba haka ba wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ɗabi'antar da annaba a kai da haka annaba ana ciniki da su yanzu wani zaka ji ya ce ba zai ciniki da surukinsa ba ko shakka babu mutunta surukai abu ne mai kyau a addini amma bai haramta ku yi ciniki ba wani zai ce ba zai ciniki da matarsa ba a girmama mace abu ne mai kyau a addini amma ba haramun bane ciniki da mace ba zan yi ciniki da wani ba ba zan yi ciniki da malamina ba ba zan yi ciniki ba laifi ba ne ka girmama duk mai girma amma kakka haramta abin da Allah ya halatta lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me Allah ya halatta kai ka ce ba zai yi ba a'a in zaka bashi kyauta ma ka bashi kayanka ne amma dai ciniki halal ne dan kada wata rana bayan ba ma nan wani jahili ya zo da sunan san annabi ya ce kun ji yan wahabiya kun ji yan izala sun ce ma ana ciniki da annabi jahilin banza sha sha sha in banda ki dahumi aya ta faɗa hadisi ya faɗa kuma kai ka zo ka ce wai yin hakan ma kin annabi ne yanzu kai zaka koya wa qur'ani san annabi kai zaka koya wa shi annabin yadda za a so shi ko shi zai koya ma to amma ka ji ja- annabi yake cewa da Jabir a tabi'u jamalaka zaka siyan min da raƙumin naka in haramun ne cinikin annabi zai taya Jabir ya ce qultu na'am nace eh zan siyar ma yanzu Jabir makiyin annabi ne to shi yasa kullun ina faɗa ina nanata jahilci ke sa ka zagi masoyinka baka sani ba jahilci ke sa abin da ya halatta ka haramta jahilci ke sa ka kuntata wa kanka a rayuwa cikin abin da Allah bai kuntata maka ba da haka Jabiru ya fi ka san annabi ya ma fi ka sanin sa Jabiru babansa annabi ya ce dan aljanna ne kai ko babanka annabi bai ce dan aljanna bane dan basu ma haɗu ba jabiru annabi ya masa addu'o'i na albarka kai kuma manzo Allah bai san da zuwanka ba yo kai ko oji kuma bai san ka zo ba oji kuma dan sai da ya mutu kila aka haife ka ko kuma yana kudu kana arewa ba kuma san juna ba to da haka dai wannan yake nuna maka abin duk da annabi ya da sahabbansa shine addini shi ake so mu kwafa mu mami mu'amalar da sahabbai suka yi da annabi ita ce mu'amala ta daidai wacce ita Allah yake so a yi da annabi ta girmamawa domin ba wanda zai girmama annabi a duniya kamar sahabbansa shi yasa Allah ya haɗa shi da su shi yasa Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran sai ce lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru mu muka aiko ka ka zama mai shaida mai albishir mai gargadi sai ce ku kuma dan ku yi imani da Allah da manzansa ku karfafe shi ku girmama shi to zai yi ba zai basi ba sun yi tunda Allah ya ce domin ba sa sakaci da bin umarnin Allah dan ma Allah ya tabbatar maka sun yi wannan ayar a cikin suratul fatih amma a cikin suratul an'ami sai Allah ya ce fallazina amanu bihi a'rab wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wai da wa ake da sahabbai fallazina amanu bihi kun ga wannan wanda suka imani da shi dan an ce litu'minu bihi litu'minu billahi wa rasulihi wa azzaruhu an ce wa tu'azziruhu kaga sun yi wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu kaga shine wa tuwaqqiru da aka sahabbai duk abin da ake bukata na girmamawa da ƙauna da soyayya da mutuntawa ba wanda ba su yi wa annabi ba da haka wanda suka yin shi Allah yake so a yi ba naka na garinku ko na ƙauyenku ko wanda ɗariƙarka ta ce a yi ba wanda ba aya ba hadisi da molanka ne domin girmama babba a garinku ya sha bamban da girmama babba a addinin musulunci girmama babba a addininku a al'adarku ya sha bamban da girmama babba a musulunci girmama babba a musulunci da sunna ya sha bamban da girmama babba a ɗariƙarku to wanne Allah yake nufi na ɗariƙarku ko na musulunci na musulunci Allah yake so shi yasa a ɗariƙa ba a gaisawa da shehu hannu da hannu amma a sunna ba a ɗariƙa ba a ciniki da shehu amma a sunna ba ana ciniki da annabi a ɗariƙa ana ta yi a ɗariƙa shehu duk komai ya ci naka ya ci banza amma a sunna ko annabi ya ranci kayanka zai biya ka to yanzu na annabin shine daidai ko na shehu ko na ɗariƙar a mu dai wannan ya ishe mu can ga suka dazo mu ya ji kiɗan farauta da ka jabir ya ce e zan siyar maka fashtarahu minni bi uqiya jabir ya ce sai annabi ya sayi raƙumin da wasu ‘yan sulalla na kuɗi sun makadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabali jabir ya ce sai annabi ya riga ni isa madina domin raƙumina in ya zabura zai wuce annabi daƙile shi nake to yanzu annabi ya yi gaba ni ina baya kaga zai riga ni me isa da haka sai annabi ya isa madina kafin ni wa qadimtu bil gadati ni sai da wani shekare daga gari ya waye da safe na iso jabir ya ce faji ina ilal masjidi dukkanmu sai muka zo masallaci kamar yadda manzo Allah yake in ya dawo tafiya daga ina yake farawa masallaci kamar yadda muka faɗa jabir ya ce fawajadtuhu ala babil masjidi da nazo masallaci sai na tadda annabi a bakin kofar masallaci a tsaye kala sai ce al'ana qadimta jabir kai sai yanzu ka iso qultu na'am sai na ce eh ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce fada ajamalaka fadukul to riƙe raƙumin tukuna har sai ka shiga a ko ƙyale raƙuminka a nan shigo masallaci shine fada a jamalaka fadukul fasalli raka'ataini bar raƙuminka a nan shigo masallaci kai sallah raka'a biyu jabir ce fadakaltu fasallaitu sai na shigo nayi sallah raka'a biyu kamar yadda annabi ya umarce ni fa amara bilalan anan ne sai annabi ya umarci sayyidina bilalu ay yazina lahu uqiya ya je ya irgo min kwabban da muka yi ciniki na raƙumina a hanya domin an yi cinikin amma annabi bai biya kuɗin ba wanda wannan yana nuna kana iya yin ciniki da mutum daga baya ka ba da kuɗin sai ka karɓi kayan to da ka tuni akan hanya annabi da jabir sun yi ciniki amma annabi bai biya ba jabir kuma bai bayar da abin da aka siya ba to sai da yanzu da suka haɗu a gida sai annabi ya ce da bilalu je ka ka irgo masa kuɗi kaza ka kawo daga daga jakar kuɗin annabi ko ma'ajiyar kuɗinsa jabir ya ce fawazina li bilalu sai bilalu ya je ya irgo min kuɗi fa'arjaha fil mizani har ya ɗan yi min daɗi a madadin ya bani naira hamsin misali sai ya bani hamsin da biyar ya yi min daɗi an gane ko ya ce fanɗalabtu na karɓi kuɗina na yi tafiyata hatta wallaitu har sai da na juya baya zan tafi faƙala sai manzon Allah ya ce da bilalu ud'uli jabiran kira min jabir kaga yanzu ciniki ya faɗa annabi ya biya ko an bashi kaya ko za a bashi yanzu shi jabir ya juya zai tafi gidansa sai annabi ya ce ku kira shi sai aka kira shi jabiru ya ce qultu sai na ce al'ana ya ruddu alayyal jamala a raina ina jin ya ce a kira ni to ya san karamcin annabi ya san kawai raƙumin zai mayan masa kuma ya ce haɗa da kuɗin din na ban ma to wannan shine girma shine karamci ka ba muridinka kuɗi na aikinsa kuma ka haɗa masa da addu'a to ka zama babba amma ka ƙwace masa kuɗi ka ce ba za ka yi masa addu'a ba ko ka ƙwace masa kuɗi don ka yi masa addu'a to wannan duk girma ya faɗi ne wai raƙumi ya shanye ruwan 'yan tsaki girma ya faɗi raƙumi ya shanye ruwan 'yan tsaki ba haka aka san babba ba kuma akwai babban da da ya kira ka ka san me alheri zai maka to manzo Allah shine shugaban irin waɗannan manya wani babban kan da ya kira ka ka san faɗa zai ma ka fara gunguni ka fara shiryawa to ban san kuma yanzu me zai ce min ba ko me aka ce a tsorace zaka zo amma shi manzo Allah da ya kira bahaushe yace in ka ji kira samu ne to wannan shine kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka jabiru ya ce a raina sai na ce yanzu fa dawo min da raƙumin zai yi kaga wannan ya nuna annabi ya karɓi ma raƙumin kenan an gane ko kuma ya biya kuɗi jabir ya ce wa lam yakun shay'un abghada ilayya minhu ni kuwa tunda annabi ya sai raƙumin ya nuna yana so a wannan lokacin ba abin da na tsana kamar raƙumin saboda fifita annabi akan kansu in annabi ya nuna yana son abu to su kuma sun tsani abin ba wai dan annabin yana so ba dan su su fifita annabi akan bukatarsu an gane ko to wannan yana daga cikin kaunar da sahabbai suke wa annabi da girmama shi da suke idan annabi ya nuna yana son wannan to su kuma sun kyale abin kenan dan shi annabin ya samu ya amfana da shi sun haƙura akan tasu bukatar duk sanda suke wa abin kuwa to da haka jabir ya ce ba wani abu da na fiki a wannan lokacin kamar raƙumin saboda tunda annabi ya nuna yana so gwanda in ban masa kuma na ban masa ƙala sai ku annabi ya ce da shi khuz jamalaka wa laka samanuhu ɗauki raƙuminka kuma na ban ma kuɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul buyu babu shira'i dawabi wal hamiri babin da yake bayani akan cinikin dabbobi kai har ma da jakuna jaki ana siya dan a amfana da shi ba a siya dan a ci ana siyarwa wanda zai amfana amfani na halal amma ba a siyarwa mai ci in ka san mutum cin jaki zai yi can garwa yake kaiwa da, da, da zuru da can kudanci inda ake cinye jakuna kasan nan zai kai kuma ka je ka siyar masa to yanzu da wanda ya yanka ya ci da kai duk ɗaya ne a wajen Allah amma mutumin da zai yi amfani da jaki wajen ya hau ko wajen ɗaukar kaya to halal ne a siyan masa kuma halal ne a ci kuɗin haka ma kare duk mutumin da kasan in ka siyan masa da kare ci zai yi to haramun ne ka siyan masa in kwa ka siyan masa ya ci da kai da shi duk ɗaya ne na fata an gani amma wanda farauta zai yi sai ka siyan masa to halal ne domin farauta halal ce wanda ka san kiwo zai yi da shi sai ka siyan masa halal ne ka ci kuɗin saboda kare ai kiwo da shi halal ne amma a ci haramun ne mazala ce inna Allah idza harrama shay'an harrama samanahu Allah in ya haramta abu to kudin abin ma ya haramta shi yanzu da Allah ya haramta bokanci kudin boka ma haramun ne a ci da Allah ya haramta karuwanci kudin karuwa ma haram ne a ci wannan ita ce ka'idar sai ka gwada akan haka da Allah ya haramta shan giya kudin giya ma haramun ne duk wata sana'a da Allah ya haramta ta to kudinta samunsa da cinsa haramun ne in ka ci kuɗin da kai da wanda ya aikata abin duk ɗaya kuka yi an gane ko wannan shine ƙarshen babi kuma daman mun cimma lokaci haka ne amma dai na ga babi ɗaya ne ya rage kuma ɗan ƙarami ne ko ka dai a haƙura babi na goma sha takwas babul wasiyatu bin nisa'i babun alwasiyatu bin nisa'i ko babul wasiyati bin nisa'i duk wanda ka karanta yayi ko kai babun mubtada alwasiyatu bin nisa'i khabar mubtada ko babul wasiyati mubtada mudafun alwasiyati mudafun ilayhi ko bin nisa'i jarun wal majrur الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدا an gane ko ma'ana dai babin da yake bayani akan kyautatawa mata da mutunta su da sauke haƙƙinsu da kuma ɗora su akan saiti musulunci bai yadda da wulaƙanta mace ba bai yadda da tozarta mace ba bai yadda da zalunta mace ba kuma bai yadda da abatta ta sangarta ba domin shi musulunci addini ne matsakaici bainal ifradi wa tafridi arna sai suke ganin wasu daga cikin arna suna ganin mace baiwa ce yanzu idan ka je plateau state sai ka tausaya wa mata a can shi yasa na taba ganin wata arniya a social media take ta faɗar ita wallahi bahaushe za ta aura tana nufin musulmi ko ba haka ba ni dinnan da ido na ba labari aka bani ba a plateau na fara gani daga nan ma ban sake gani ba mace tana hawa sama tana kai kankare yadda namiji yake mu anan ma ba kowane namiji ne yake yi ba leburanci kana ɗiban kankara kana kaiwa saman gini amma wallahi ka je zaka ga mace in anan ce sai wani da wani zuƙeƙiyar mace amma can lebura ce ko kaga ta ɗauko itace ita za ta je ta sha wahala ta kawo wa mijin kuɗin gida ya dake ta ya karɓa ba godiya kuma ya je ya sha giya ya zo ya mata kashi da fitsari kuma dole ta wanke kuma ba saki to wannan ta wani bangare kenan wasu daga cikin arnan su kuma sai suke ganin mace kawai yan lela ce da wasu yan daɗi arna wanda suna ganin su abin da kwakwalwarsu ta gaya musu shine daidai za su iya cin gyaran Allah za su iya cin gyaran annabi yan daɗi arna da haka su suna ganin ai mace tana da yanci ita ma za ta yi boyfriend tunda kai ma za ka yi girlfriend shi yasa sai kaga saboda iskanci yana namiji amma matarsa ya san wai tana da me wai tana da abokai wallahi ba labari aka bani ba wani dakta ne ba zan faɗi jami'ar ba kar a gano amma dakta ne a jami'a yake 'yar ƙaninsa ce ta samu matsalar aure muka zo zaman sulhu dakta ne dan boko ne a campus yake zaune amma yake bani labari yace akwai wani profesa makocinsa ne wai profesan yana kuma musulmi ne amma wai matarsa tana da abokanta tana da boyfriend ɗinta wata rana ne aka je gidansa ina wance wallahi tana tare da abokanta ka ji banza sha sha sha a sha sha wai matarka tana da abokai tana can wajen boyfriend boyfriend ɗinta a tunani irin wannan na bature bigidaji wanda wasu lalatattun musulmi suka aro saboda jahiltar musulunci da karancin imani wai yanzu da zaka zo gidanka ka tarar da matarka da wani wai ko kwankwasa musu kofa da kai bai kakkai disturbing din su karkai disturbing din su baka san me suke tattaunawa ba in ma kaga sun dan saka sun saki labule kai kuma sai ka dan saka ya musu kofa ka ji banzaye to shi musulunci ba haka bane musulunci bai yadda ba ka wulakanta mace irin na wa'ancan arnan filato da kuma irin abin da waɗansu jahilan musulmi suke yi ya auri mace ba ci ba sha ba kula kaga yarinya an yi aurenta bai fi wata biyu ba amma ta zama kamar tsohuwa 'yan shekara sittin duk ya mata wani makalafatu ya caccanja mata kamanni to musulunci bai yadda da wannan ba sannan a lokaci guda kuma musulunci bai yadda ka barta ta sangarce ba kamar kula da maraya ne da addinin musulunci ya ta cewa kar a zalunci maraya shin kar a zalunci maraya kuma yana nufin a bashi ya sangarce wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah ya ce wai maraya ana nufin kar mu taba shi ne kwata kwata mu zara masa ido ya sangarce ko kuwa za mu iya dukansa in za mu iya dukansa in ya laifi wani irin laifi maraya zai mana mu dake shi sai annabi ya ce duk irin laifin da ɗanka na cikinka in ya za ka dake shi maraya ma in ya ka dake shi saboda ladabi ake so a yi masa ba lalata shi aka ce a yi ba ba sangarta shi aka ce a yi ba ya zama goyon kaka ina fata an fahimta wannan shine gaskiya shine musulunci shine tsakatsaki bainal ifradi wat tafrid tsakanin wulakantarwa da sangan- sangartarwa wannan shine ladabtarwa shine tarbiyantarwa shine saitawa to wannan shine addinin musulunci wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada wa kum minal amri jami'an wasaba to da haka dai mata manzo Allah ya ce a kula da su a tarbiyantar da su a mutunta su a girmama su amma in suka yi laifi annabi yana tsawatar musu in suka yi ba daidai ba har ƙaurace musu yake yi ya nemi musu faɗa kai ma daga cikin matansa akwai wanda faɗan bai yi musu tasiri ba sai da ya sake su da haka wannan yana daga cikin tarbiyyar musulunci kuma ba wanda ya kai manzon Allah sanin haƙƙin duk wata halittar Allah ba ma sai mace ba manzon Allah hatta ƙwari hatta dabbobi hatta kaza hatta kaza annabi yake ba da labari wata rana annabi dawud ya zo ya zauna a gefen shurin wasu tururuwai sai tururuwa ɗaya ta cije shi a matsayinsa na annabi kuma basara ke mai mulkin duniya sai giyan mulki ta ɗebe shi sai ce a haƙe shurin tururuwar gaba ɗaya sai Allah ya masa wahayi ya ce ya za a aikace a haƙe shurin tururuwa duka baka san me rai bace ita ma kamar kai in hukunta ta za ka yi hukunta ɗaya ita ta yi maka laifi don me za ka taɓa mun su duka nawa ne ina son kayana ka ji masu abu da abinsu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wata karuwa sanadiyar ba kare ruwa ta shiga aljanna kare kaga wannan haƙƙin dabbobi kenan yana fitowa to haka haƙƙin mutane da haka mata a musulunci abin girmamawa ne abin mutunta ne amma ba abin sangartawa bane ba abin abar su bane su fitsara su lalace ta'addabi kowa shi yasa manzo Allah yake ku sani duk lalacewar da Yahudawa suka yi farkon abin da ya jawo musu fandarewar mata ce ta jawo musu ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fin nisa manzo Allah yake ku yi taka tsantsan da duniya ku yi taka tsantsan da mata farkon bala'in da banu isra'ila suka fara fuskanta mata suka ja musu mu ma gashi nan suna ja mana yan tiktok ne yan kaza ne yan kaza ne ba komai ya ja ba sakacin iyaye sakacin shugabanni sakacin duk wanda ya kamata ya tsawatar ne da bai tsawatar ba ana ganin suna da yanci su ma 'ya'ya ne su ma kaza ne amma dai 'ya'ya ne amma a ƙarƙashin shugabanni da jagorori ad-rijalu qawwamuna 'ala nisa matukar maza ba za su rinka jagorantar mata ba suna sakan musu ragama suna sakan musu akala to sai sun kai mu sun baro mu Allah ya kiyaye حديثي ميلمبا تدري ترى تراتن أكو حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي المرأة كالضلع للي إتمتي كمرك أشنها كركريني كالضلع كشنها كركري إن أقمتها كثرتها إن كداجي سيكامي قدشي سيدك كرياشي وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج in za ka ji daɗi da ita za ka ji daɗi da ita a karkacenta to cewa za a ji daɗi da ita a karkace yana nufin kar a tsawatar mata ba haka ake nufi ba abin nufi dai ba za ka taɓa samun ta ɗari bisa ɗari ba to amma sai kai ƙoƙari ko hamsin bisa ɗari ta rinƙa yi ko hamsin da biyar cikin ɗari ta yi to shi ake so dan kada wani ya zo ya ce maka to ai annabi ya ce ma in za ka ji daɗi da mace sai dai ka ji daɗi da ita a karkace ko matarka za ka yi mata faɗa ta ce to dama ya annabi ya ce sai dai a ji daɗi da mu a karkace wannan ta baka lasisin ka ladabtar da ita ashe ma hakkin san hadisin kin ga kina so ki canja wa annabi magana kenan annabi yana gaya wa maza ne ai hakuri da sha'anin mata amma ba yana nufin a kyale su sangarta ba yadda zaka gane dauki maganganunsa da rayuwarsa da matansa a gidansa ka gani aikinsa shi zai fassara maka me yake nufi a maganarsa domin ba zai faɗi abu ya saba ba sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ce idan yayi man in muka saba masa yakan nuna mana mun yi ba daidai ba har yakan kaurace mana ya daina kula mu wata guda baya shiga gidan manzo Allah yayi wannan ga matansa kai wani lokaci ma Allah ne yake shigan masa fadan domin shi yana da kawaici yana da kara shi Allah sai ya magana da kaushi ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتئكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما kaga wannan fadan sai dai Allah azza Allah ya ce da matansa duk ku zo zan in ba ku yi abin da nake so ba zan sake ku zai ji nauyin ya gaya masa haka duka amma shi Allah ba zai ji nauyi ba da haka Allah ya ce ya kai wannan annabi gaya wa matanka idan duniya suke so da kyalekyalanta duk saka su duk saka su karka ba kowace amma idan za su bi doka da oda a zauna lafiya to shikenan Aisha ta ce lokacin da wannan ayat ta sauka ni ce yan lela a gidan kuma da ni aka fara manzo Allah ya kira ni yace to Allah ya ce in gaya muku idan za ku zauna da ni lafiya ku zo mu zauna in ba za ku zauna da ni lafiya ba Allah ya ce duk in sake ku ki je ki shawarto iyayenki ga abin da Allah ya ce duk abin da suka faɗa zan miki Aisha ta ce cap yo Abubakar in zan je in shawarta in rabu da kai ya yadda ai ma ba inda za ni to haka a wata ayar cikin suratul tahrim Allah ya ce asa rabbuhu in dallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin har zuwa karshe to da haka cewa a kula da mace a girmama ta ba yana nufin a sake ta a sangar a sangarta ta ba bal ma in ka sake ta ka kyale ta ya nuna baka damu da ita bane shi yasa yau zaka samu wasu daga cikin mutane kamar yadda na sha faɗa kuma ina nanatawa sun fi kula da tumakansu sama da mai iyalansu yanzu in ya san ya ɗaura akuya ko ya ɗaura ragon da zai siyar lokacin lai ya samu kuɗi ba yadda zai bar ragon da rana bai ci abinci ba yakan iya haƙura da nasa abincin ya zo ya ba rago saboda ya san zai samu kuɗi in ya dawo gida bai ga akuyarsa ba in ya rinka faɗa ba zai iya bacci ba sai ya je ya nemo ta duk inda take ya kawo ta gida amma zai iya zuwa gida ya tara yarsa budurwa ba ta nan bai tambayi ina take ba ta yi sallah ba ta yi sallah ba ta je makaranta ba ta je ba kai wani lokaci yarinya ma ƴar ƙarama shekara uku wallahi ɗazu na fita ko jiya ne na karya kwana nan zan tafi gida ana tsakar rana na yi sallah ko azahar ko la'asar daga nan ni kai na ranar gasa ni take Allah Allah nake in shiga gida amma na ga wata yarinya daga ita sai dan kamfai wallahi a tsakar ranar nan yarinyar nan ba takalmi tana taka ranar nan tana ihu tana gudu ina uwar yarinya ina ubanta Allah ya kiyaye to da ka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana cewa mu mutunta mata kada mu zalunce su kada mu cuce su kada mu tozartar da su kuma mu tsayi wajen tarbiyyantar da su da dora su akan tabarki madaidaici akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nikah babun al-mudara ma'an nisa hadisi mai lamba ta 934 hadisu abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala hadisin abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya zaka samu baya cutar makocinsa kalmar fala yu'dhi jarahu labari ne mai dauke da ma'anar umarni ma'ana cikar imani da Allah da ranar lahira ke sa a zauna da makota lafiya duk mutumin da kaga yana zaman yan marina da makotansa alama ce ta me imaninsa da Allah da ranar lahira yana da tawaya yana da naƙasu an gane ko da haka a zauna da makota lafiya manzo Allah ce wastausu bin nisa'i khairan kuma lallai na hore ku da kyakkyawan zamantakewa da mata da mutuntawa da girmamawa shi yasa ko rabuwa za a yi arabu cikin mutunci fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan mazala ce fa innahunna domin ku sani su mata khuliqna min bila an halicce su ne daga kashin hakarkari ma'ana karkataccen abu sinadarin halittar su asali karkatacce ne dan haka halin su ma yake a karkace wa inna a'waja shay'in fi dil'i a'la kuma abin da yafi ko ina karkacewa a jikin kashin hakarkari shine saman sa kuma daga nan aka balli sinadarin halittar matar farko ita ce na na hawwa'u manzala ce fa in zahabta tuqimuhu kasartahu duk abin da yake karkatacce a halitta in ka ce sai ka miƙar da shi to sai dai ka karya shi wa in taraktahu in kuma ka zira masa ido baka umarce shi da kyakkyawa ba baka yi kokarin ka saita masa saiti ba lam yazal awaj ba zai gushe ba a fandare an gane ko da haka a ƙarshe maza Allah ce fastausu bin nisa'i khairan ni dai ne muku wasici na kyakkyawan zamantakewa da mata da mutuntawa da girmamawa أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى أن حديث أشكين كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء حديث ميلم باتتري ترد تلاتن دبير حديث أبي هريرة شما دي حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي لولا بنو إسرائيل بعدم بنو إسرائيل وابا وان إن أنشي بنو إسرائيل أثري أنا نفن يهود da nasara an gane ko in dai kaga kalmar bani isra'ila a cikin alkur'ani to lallai ɗayan biyun nan ko duka za ka samu shine fassararta ko dai yahudawa kaɗai ake nufi ko nasara kaɗai ake nufi ko kuma su biyun ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wa ake nufi anan yahudawa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun biyin ake nufi fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa nasara ake nufi an gane ko to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula bani isra'ila ba dan bani isra'ila ba to anan wa ake nufi yahuda ake nufi domin qarinatul hal abinda za a faɗa din da yahudi ya faru babu nasara a ciki an raba su ne da yahudi da nasara duba zuwa ga addinansu idan kuka kuma aka ce da su banu isra'il to duba zuwa ga asalinsu domin banu isra'il ana nufin 'ya'yan isra'il shi Isra'il ɗin shine annabi Yaƙub to duk ‘ya'yan annabi Yaƙub su ake kira banu Isra'il shi kuma annabi Yaƙub ‘ya'ya sha biyu ya haifa cikinsu akwai Yusuf da Bunyaminu da Yahuza to waɗannan ‘ya'yan sha biyu na annabi Yaƙub su kuma su suka haifi ƙabilun Yahudawa goma sha biyu shi yasa duk ba Yahudan duniya yau in ka bi salsalarsa zai tike ga annabi Yaƙub shi yasa Allah ya ce kullu da'ami kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi Isra'ilu ɗin shine annabi Yaƙub da haka banu isra'il ‘ya'yan yaƙub yusuf yahuza lawi bunyamin da sauransu to da haka idan aka ce yahud yanzu an ware wanda suka bi addinin yahudanci innal ladzina amanu wal ladzina hadu in aka ce kuma nasara an ware wanda suka bi addinin nasaranci wan nasara amma in aka dunkule su duka sai a ce banu isra'il kamar a ce hausawa ne ba 'ya'yan baya jidda ba kenan to amma aka zo addininsu akwai musulmi akwai maguzawa maguzawa hausawa ne amma masu addinin gargajiya hausawan musulmi hausawa ne amma masu addinin musulunci amma asalinsu duk hausawa ne 'ya'yan baya jidda ne an fahimci wannan to da manzo Allah yana so ya bamu labari akan wata baiwa da Allah ya wa banu Isra'il da kuma wata matsala da ta faru sakamakon butulcewa da suka yi wa Allah Allah manzo Allah ya ce laula banu Isra'ila ba dan banu Isra'ilawa ba Yahudawan cikinsu wanda suka yi zamani da annabi Musa lam yakhnazil lahamu da nama bai riɓe ba domin banu Isra'il wanda suka yi zamani da annabi Musa Allah ya jarabce su da tihu ɗimuwa lokacin da suka yi wa annabi Musa wani rashin kirki suka yi masa gatsalin magana sai Allah ya jarabce su da bala'in ɗimuwa ɗimuwa shine kai ta tafiya amma Allah ya riƙe ƙasar sai kai shekara goma kana tafiya amma kaga ashe a waje ɗaya kake ɗaga ƙafarka kake maimaitawa kai ko sai kaga kamar tafiya kake to shine Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi ga kofar ganin baitul maqdis suna kallo amma Allah ya rike musu kasar suka yi shekara 40 suna tafiya a bakin kofar basu shiga garin ba to hikimar Allah da rahamarsa da jin kansa bayan ya rike su a wajen to kuma sai yasa ake kawo musu abinci daga aljanna abincin shine naman dan shila da kuma zuma to wannan naman dan shilan sharadin da Allah ya yi musu kullum in aka kawo iya na ranar iya shi za su cikar su ajiye domin abincin aljanna ba a ajiye shi to amma su kuma saboda zulama sai suka rinka boyewa Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa da haka Allah ya ce duk naman da aka kawo muku a ranar ku cinye kar ku ji tsoron talauci gobe ma zan kawo muku wani to idan aka kawo naman wannan in ya ci ya ci sai ya balle cinya sai ya sakale ta sai ya sunke sai ya boye haka suka rinka yi to shi kuma Allah dan ya ladabtar da su in suka boye kangari ya waye sai ya rubar da ita suna fito da ita za su ci sai su ga ta zama tana tsutsa to wannan boyen da suka fara yi wa nama ladabtarwar da Allah ya musu sai ya rubar da naman sai ya sa daga nan ne aka gano nama yana riɓewa amma tsawon zamani tun farkon duniya zuwa lokacinsu ba a aje nama da haka ba a san nama yana riɓewa ba an fahimci wannan wannan shine abin da sheikh muhammad ibn nasir sa'idi da wasu daga cikin malamai suka fassara cewa asalin nama ba baya riɓewa bane yana riɓewa amma da ke ba a aje shi shi yasa ba a gane yana riɓewa ba suwaye suka fara yin abin da ya fara riɓewa aka gano su ne yahudawa kuma sun yi haka ne don saba wa Allah ya ce domin nama kamar mangwara ne kamar gwanda kamar dukkan sauran kayan gwari suna riɓewa amma in baka aje su sun daɗe ba za su riɓe ba za su riɓe ba amma cewa ba su riɓe ba ba ya nuna ba sa riɓewa dan baka aje su bane to wannan ɗaya daga cikin fassarar da aka yi wa wannan gabar kenan ta hadisin wasu kuma malaman suka ce a'a asali nama a halittar da Allah ya masa ba zai riɓe ba da banu Isra'ila ba su yi wa Allah wannan laifin ba na ɓoye nama da mu ma yau ko mun aje ko zai shekara nawa ba zai riɓe ba to amma tun da suka ja mana suka saba wa Allah na umarnin ka su aje suka aje shi kuma ya fusata ya ribar to kai ma yanzu in ka aje duk da kai naka ba laifi bane sai ya riɓe kaga kilu ta ja bau kenan sun ja mana haka waɗansu malamai suka ce a fassara ta biyu da haka abin da suka yi laifi ne kuma ya jawo mummunar kaddara wanda wannan yana faruwa a lokuta da yawa abu mai kyau ne amma laifi sai ya jawo Allah sai ya bata shi kamar dutsen hajarul aswadi asalin safarin dutse ne kal Allah ya saukar da shi a Ka'aba yana haska duniya in dare yayi lokacin ba fitila sai ya zama wata katuwar fitila duk yankin Makka sai ya haska ta to amma laifin da mutane suke a duniya shi yasa ya rinka dusashewa ya rinka dusashewa har ya zama bakin kirin har aka dawo ana ce masa hajarul aswadi bakin dutse inda masu zuwa aikin haji ake cewa wajen shan nono to da ka sabo yakan iya canja abu daga ɗabi'a sai mai da shi me wata ɗabi'a ta daban da haka wasu malamai suka fassara da haka ba dan banu isra'ila ba da nama bai riɓe ba laifin da suka yi wa Allah ya ja Allah ya fushi da duniya ya washe ta ya fushi da mutane har ya sa namansu yake riɓewa in sun ajiye an gane ko to wannan dai duk a cikin fasarorin guda biyu babu dalilin da ke hana ajame nama da da farko annabi ya hana aje nama musamman naman layya annabi yakan ce duk wanda aka yi layya ya ɗibi wanda zai ci aunin ya bayar da sauran saboda lokacin akwai talauci to amma da baya da mutane suka samu wadata sai annabi ya ce kulu wa tasaddaqu wa dakhiru ku rinka kasa naman layya guda uku kaso ɗaya ku cinye kayan ku yanzu kaso ɗaya ku sa a kaki daidan shekaru ko kwanaki masu zuwa kaso ɗaya kuma ku yi sadaka da aka aje nama yanzu ba laifi ba ne to amma duk da haka da naman da aka aje da naman da aka ci yanzu yanzu wanne ya fi lafiya wanda aka ci yanzu a shekarar 2011 na je aikin hajji da aka ɗauko mu sai aka kawo mu jidda kafin mu taho Najeriya sai da muka yi wajen kwana hudu a Jidda to a wannan kwana hudun da muka yi takari sun rinka zuwa suna kawo mana abinci na siyarwa irin nasu wanda ko yanzu ka je aikin haji ko umra zaka ga ga abincin larabawa ga abincin takari amma idan ka ci zaka ji kazan larabawa tana da laushi ta takari tana da tauri to a wannan zaman da muka yi a jidda sai wani sojan saudiya ya zo ko in ce immigration ko ɗan sandan dai airport sai na ga suna bin takari suna kama su sai na same shi sai muke magana sai na ce me yasa kuke kama su ai suna taimakon mu yanzu wannan zaman da muka yi na kwana hudu a nan da a ce babu waɗannan mutanen me za mu ci an baro mu daga cikin gari an kawo mu wajen gari airport ba masu abinci ta ina za mu rayu sai ce to gaskiya na ce sai ce to abin da yasa muke kama su abincin da suke baku ne ita ƙasar saudiya ba ta yarda da shi ba sai na ce me abincin ai abincin mu ne shinkafa ce da kaza ce to ai kazar expire ce yace saboda a ka'idar Saudiya duk kazar da aka yanka a yau to a yau za a cinye ta in ta kwana ta zama expire da wani takari ba an ce da shi haram haram yace fi Najeriya halal halal to kaga wai a wani gari kaza ma tana expire to mu a kawo expire wai ta ɗan sakwata ne ya je restaurant mutanen restaurant ɗin ba sa jin hausa sai turanci sai ce akwai abinci sai mai restaurant ta ce sai tomorrow mana an gama tomorrow sai ce tomorrow ma inda dumi-dumi a kawo shi ya ɗauka tomorrow ma abinci ne da haka wannan la'alla yana daga cikin abin da yasa ita ƙasar saudi arabia ta yi wannan duba zuwa ga asali asali shine nama kar a aje shi nama ya fi amfani in a rana aka sai ci shi shine abin da da larabci ake kira lahaman ɗariyan nama sabon yanka sabo fil an gane ko ni ne Allah ya ce wata akuluna lahaman ɗariyan to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan banu Isra'ilawa ba bisa ga wancan laifi da suka yi da nama bai ke ribewa ba walaula hawa mahallin shahid ba dan kuma na na hawa'u ba uwar dukkanin wani dan adam din da ka sani a duniya banda annabi adamu domin dukkaninmu 'ya'yan adamu ne shi kuma adamu da hawa'u ya zauna duk duniya hawa'u ita ce uwar kowa har annabawa har manzanni kuma zala ce ba dan na na hawa'u ba uwanmu kenan lam takun unsa zawjaha da mace ba ta yi wa mijinta kisisina ba me kisisina duk da anan annabi ya kawo da lafazin khiyana lam takun amma ba za ka fassara shi da ha'inci ba malamai suka ce ko ka fassara da ha'inci ha'inci iri biyu ne akwai ha'incin da ba wata mace da ba ta kubuta daga gare shi har matan annabawa suna yin irin wannan ha'incin akwai ha'incin da matan annabawa ba sa yi kai ko wanda ba musulmin cikin su ba ma ba sa yi ballantana musulmai domin kun san a cikin annabawa akwai wanda sun auri matan da ba musulmai ba kamar Nuhu da Ludu ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ما تر نوح da matar Lut kafirai ne kuma sun yi ha'inci amma wani irin ha'inci Abdullahi dan Abbas yace a tarihin duniya ba matar wani annabin da ta taba yin ha'inci da ma'anar zina tana da aure mu yanzu a ƙasar Hausa idan ka ce wance tana ha'intar mijinta farkon abin da zai zo a ƙwaƙwalwa me tana zina tana mu'amala da wasu matan bandan bayan tana da miji da wasu mazan bayan tana da miji to ba wani annabi da matarsa ta taɓa wannan a duniya ko kafira ce saboda malamai suka ce dalili biyu yake sa mace ta ha'inci mijinta irin wannan ha'incin tana da miji kuma tana da abokai maza a waje na farko ya zama daman asali ba sansa take ba auren dole ne to wannan yana taimakawa kwarai ka samu mace ga mijin ta rike shi safaya taya amma kuma tana da wanda suke ɗebe mata kewa a waje to su annabawa ba wanda aka yi wa auren dole sannan yana daga cikin abin da yake sa mace ta ki miji ya zama ba wani kyakkyawa ba wani dusu-dusu haka da shi to duk annabawa da za a yi gasar kyau a zamaninsu su suka fi kowa kyau da za a yi gasar lafiya sun fi kowa lafiya da za a yi gasar iya soyayya sun fi kowa iya soyayya da za a yi gasar kula da mace sun fi kowa iya kula da mata to da haka annabawa ba su da makusar da wai matarsu za ta harari wani namiji wani namijin kyakkyawa ne ba wai auren dole aka yi musu ba amma bai iya rike mace ba ne to da haka matarsa tana buƙatar wani namijin a waje don ya rinka ɗebe mata kewa wajen hira to su annabawa duk ba su da wannan matsalar wani namijin kyakkyawan ne ba auren dole aka yi musu ba amma ba shi da lafiyar gamsar da ita ko ta fi shi karfin sha'awa to da haka wannan yake sa take tunanin wani wani lokaci ga ta ga mijin suna kwance amma tana mafarkin wani tankwa tankwa a waje to annabawa duk ba su da wannan matsala da haka duk inda ka ji an ce matar annabi ta yi ha'inci to ba wannan bane kada wannan ma ya zo maka a zuciya yan shi'a ne suke kokarin su tabbatarwa da matan annabawa irin wannan ha'incin dan su zagi Aisha sai su kawo ayar cikin suratul taharimi fa khanatahuma sai su ce yo ai daman an taba samun matan annabawan da suka yi ha'inci irin sa Aisha ta yi to shine Abdullahi dan Abbas ce ƙarya ne ba a taba yi ba a tarihin duniya ballantana kuma Aisha Allah ya wanke ta da da ayoyi bila adadin ga suna a cikin suratul nuri ina fata an fahimci wannan to da haka nan ha'incin da annabi ya jingina wa nana hawa'u shine malamai suke fassara shi da kisisina to me kisisina shine namiji wani zaka samu jarumi ne baya daukan nonsense to amma tasirin mace da yadda mace take iya naci zaka ga wani abin mai gida zai ce ba zai yi ba amma tana lallaba shi tana lallaba shi sai kaga yazo yayi to wannan shine kisisina kisisinar da na na hawa ta yi wa annabi adamu shine lokacin da shaidan ya zo yana son ya ziga adamu ya ci bishiya shaidan bai samu kan adamu ba adamu ya cije masa amma da ya koma wajen hawa'u ya zugo ta ta hanyar ta aka biyo aka rinjaye adamu to shine manzo Allah ya ce wannan shine asalin tarihin mace ya zama tana da influence tasiri na jan hankali dangane da mijinta komin dakkiyarsa komin jarumtakarsa mahaifiyarka za ta iya cewa ka yi abu ka ƙi mahaifinka zai iya cewa ka yi abu ka ƙi kowa zai iya saka abu ka ƙi amma matarka in ta ɗana ma tarko in dai ta iya jan hankali to wata rana sai ta saka kayi kuma idan ka yi haka shin yana nuna ka zama solobiyo a'a daman haka Allah ya ɗabi'a shi yasa wani yake cewa innal uyuna allati fi wasfiha huwarun qatalna thumma lam yarhamna qatlana a ƙarshen baitin da yake yake cewa fa inna menene fa innahunna adhafu khalqillahi insana na manta ajjadul bait yace kun ga idan nan ne baki a cikin sa shine ke kashe mu kuma baya tausaya wa matattun cikin mu me yake nufi da ido mai fari yana nufin idan mata to da ka yake cewa tare da raunin su cikin halittar Allah amma babu mai iya tankwara da kakke jarumi kamar su shi yasa manzo Allah yace da mata ma ra'aitu minna qisati aqlin wa din azhaba bi lubbi rajulin hazimin min ihdakunna ban taba ganin masu raunin hankali da raunin addini amma masu juya jarimi sadauki cikin maza ba kamar ku yana nufin mata da haka dai manzo Allah yace walaula hawa lam takun unsa zawjaha ba danna na hawa uba da mace bata iya wa mijinta kisisina ba abinda wannan yake nufi shine ya dan uwa idan matarka wata rana ta yi maka kisisina daga baya ka gano to ka ba a sannu ɗabi'a ce haka take an gane ko sai dai kai ma sai ka ɗauki darasi sai ka gane sai ka kiyaye gaba amma kar ka ɗauka cewa dan wacce ta yi ma kisisina wacce ma ba za ta yi maka nata ba kowacce tana da ita ko mun kankantan mace tana da kisisina shine abin da masu hikima suke cewa wai sharrin mata an ce wani alaramma kullum in an yi karatu an yi darasu sai almajirinsa ya aje masa yar sadaka ya ce malam ai mana addu'a Allah ya raba mu da sharrin mata shi fa goro ne yaron ko aure bai bai ce kai wai ka me wani sharrin mata kai da ko auren baka yi ba wani sharri mata suke da shi to ashe mata alaramma tana jiyowa a kusa malam yana cewa ba su da sharri sai ta ce to zan nuna wa malam kuwa wata rana sai da ta bari ana tsaka da darasu kawai sai ta ɗauko dutsen niƙa sai ta zo gefen rijiya sai ta yi ihu ta ce wayyo malam na faɗa rijiya sai ta saki dutsen tam ita sai ta shiga ɗaki ta ɓuya malam ya taho da rigarsa buja buja ya ga ruwan rijiya yana haka sai ya ɗauka ita ce a ciki kawai sai ya faɗa tanjamu kuma yana faɗawa ta sauri ta fito daga ɗaki ta zo gefen rijiya ta ce wayyo jama'a malam ya faɗa rijiya aka zo kuma aka tsamo malam kamar zakara ya sha kuma da ya ganta yana yana huci yana a sake shi zai je da ke ta tace ku rike shi malam ya haukace dama yana da tabin kai sai da aka gama kuma aka daura malam fa a turu duk bayan mutane sun tafi ta dawo tace ba ka ce ba mu da shari ba to wannan ɗaya na nuna ma shi kuma an ce wani malami ne shi ma da ya ji ana sharrin mata sharrin mata ya ce to shi ko sai ya yi digiri ya yi digirgir sai ya ɗauki littafi kawai ya tafi yawon duniya duk inda ya je ya ga wata mace sai ya zauna ya yi hira da ita ya ce ta gaya masa sharin mata in ta gaya masa ya kwafe ya kwafe ya kwafe ya yi shekara da shekaru fa yana yawan duniya sai da ya gama ya dawo garinsu yana zuwa zai shiga gari sai tarar da rijiya a bakin gari yan mata sun zo ɗiban ruwa sai tarar da wata budurwa ko auren fari ba ta yi ba sai ce da Allah san mun ruwan nan isha sai ta hau irin yaukin nan na yan mata tana yanga sai ce wace yanga zaki min kin ga littafin nan duk sharin ku ne a ciki sai abin ya bata mamaki tace Allah malam duk sharrin mu ne a ciki yace kwarai kuwa ba wanda ban sani ba da haka ba wanda sai ta ce dan kawo in gani sai mika mata yana mika sai ta jefa a rija sai ta ce to wannan kuma fa shi ma ka san shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh